بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم رابعها اشتراك تاليف للأو إسكاد نصف المهر إن أقد ذهب قبل البناء عندنا فهو الذي بيده أقد النكاح فهتزي والشافعي إلى الزوج أيضا يحتمل قلنا سياق الآية في المحتمل لأن الاستناء من فنصف ما أي فنصفه أي نصفه عليكم قد هتما إلا لأفو سيب بنفسها وأفو ذات الهجر من وليها نعم هامسها فصل مركب مسها ناسية على أما على أمامة ولا لا يجزئ المس على أحدهما فقد لدى أصحابنا بل بهما وغيرنا كالهمبلي يحتمل إذا في وضوء أو وضوءين جئل فليس مانع اكتسارنا على أحدهما إذ احتماله جلا نعم جوابنا المجيرة الراوي ذكر أن في وضوء واحد ذاك استقر نعم رابعها
na waɗanta wato magana da muke magana muna magana akan mujimali ne ci gaban magana ce نعم wanda mun ce shi mujimali shine abin da ya zo zai iya yin nan zai iya yin nan babu kuma wani abu daga cikin labarin wanda zai rinja da wannan kalmar da aka faɗa cewa kaza ne yalla daga cikin lafazin ba zai- ba wata kalma da za ta iya shirewa cewa a cikin ma'anonin nan da ake nema zai iya yin wannan ma'ana zai iya wannan ma'ana amma babu wani abu wanda ya shirya da ya rinjayar da wannan ma'anar akan wannan ma'ana yalla a cikin zahirin ko kuma a cikin kala- ita kanta ainihin lafazin ko kuma a wajiha ji ba a wajiha نعم shi ne an kira mutuli shi sa an kira gairin mutuli da lalace shi an faɗe shi to ya zama mutuli da lalace gairin mutuli da lalace da lalace bata bayyana ba to shi ne aka ce shi waɗannan abubuwan yana kasancewa ko ya zama da ishtiraki ne ko kuma ya kasu kashi biyu imma dai ya zama a ɓangaren ifradi ne mufradi ne lafazin ko kuma ya zama a ɓangaren tarkibi ne ba ɓangaren mufradi shi mu gama mufradi aka ce aka kasu kashi uku ko ya zama nafsin lafazin ne shi kansa ko kuma a sarfinsa ne ko kuma da mahaifinsa ne wanda duk mun yi bayani mun yi misali akan waɗannan abubuwan shi kuma idan ya zama na cewa akan ɓangaren a, Tarkibi.
murakabi ne shi ma mun yi maganarsa cewa shi ma ya zama ko ya zama ishtiraki ne tsakanin ma'anoni guda biyu ko kuma ya zama a'a tafsil murakabi ne ko kuma tarkibul mufassal to akan wannan magana shi ne mun yi magana yanzu za mu koma da can mun gama da mufradi wanda kashi da kasar sun kai shi uku. yanzu za mu koma zancen tarkibi to shi ne za mu yi magana na farko shi ne wanda ya ishtiraki a cikin ma'ana wanda ma'anarsa da aka zo sai aka samu ishtiraki a ciki da shi ne na hudu kagan ka hada ga wancan uku na gurabi ga na tarkibi ga gara shi da kenan to mun gama da uku na gurabi zamu shiga na cikin tarkibi su ne waɗannan wannan نعم to shine yake magana da ce na hudun ta shine اشتراك تأليف ta'alifi.
للأبي shine ishtiraki na ta'alifi نعم wato ya zamana cewa yau ka kazo da kalma alaf ka zo da lafazi amma kuma an samu ishtiraki a cikin lafazi din na ma'ana
نعم an ce abu mai mushtaki ne kaga sun zama sun tarayya kenan a cikin ma'anarsu to shine yake magana yake cewa lil abi isfar nisfu da نسخ nisfu المحل yana ga uba ya iya sarayar da nisfil mahari rabin sadaki نعم in إن aka أقد yi ذهب idan dai kulla aure ya tafi قبل البناء tun kafin a kulla aure indana نعم mu a mazhabin malikiya نعم ma'azin malikiya yanzu idan ka aure mace baka tafe ta ba sai ka sake ta to duk da haka ta ci rabin sadaki yanzu za ta dawo maka da rabin sadaki kenan kuma rabin sadaki na ta ne shi ne wani so ma farautar nan da aka ce illa an yi akuna au ya afuwar da zai biye da shi kula ke kai نعم to akan wannan maganar sai an malamai mazhabun da suka saba su mazhabun malikiya suka ce ta ci rabin sadaki illa an yi afuna sai dai idan sun yi rangwame idan zaurawa ne domin suna da ikon kansu نعم aure a kowane lazibi yadda yi ukuratun nikahi ko kuma wanda kullum aure yake hannunsa shine waliyinta idan kuma budurwa ce saboda ka mu a wajen mu ashe waliyi yana da ikon da zai iya cewa an yafe maka je ka wannan rabin ma ka rike نعم a dawo masa da sadakin sa kenan gaba ɗaya rabin ma ya ake an yafe masa نعم in ko ba zara tana da ikon da za ta yafe da kanta ita wannan domin ita ta san abin nan ɗin dukiya darajar dukiya Na'am.
mu akan haka muka fassara wannan magana نعم shine ya faɗa ya ce to wannan ra- ramin sadakin shine yana ga uba isadu ya iya sare da nisful mali mu a wajen mu haƙƙin uba yana da iko idan dai budurwa ce yana da ikon da zai iya sanar da sadaki idan dai haka irin wannan domin me muka ce fa wallazi bi yadihi akadun nikahi domin shi uba shine wanda kullun aure yake hannunsa fatuji ka bi wannan magana da muka fara domin a wajen mu illa an yi afuna aure afu wallazi bi yadihi quratun nikahi inna mu allazi bi yadihi quratun nikahi shine wali wanda shine uba sauraka yana da ikon da zai iya cewa ya yafi kenan kamar yadda Qur'ani ya nuna wa shafi'i Imam Shafi'i li zawja aidan ya hata ne sai suka ce ce a ai shi wannan ayoyi bai da yi ƙuritin da zahin ma ana nufin ko su matan su yabe ko kuma shi miji shi ma ya yabe shi ya bai da yi ƙuritin na sai ce ai shi abin da ake nufi miji ake nufi bai da yi ƙuritin da kayan saboda haka ashe kenan uba ake ai miji kenan ake nufin cewa ko su mata sa iya yaba bangaren ko shi miji shi ma ya yaba bangaren abin da ake magana kenan shi a wajensa kagan a wajensa ne uba kenan ba shi da ikon da zai ce ya yaba sadaki kenan wancan illa an yabu nan kawai ana magana ba zawarar da sadaka da ita budurwa kawai duk gaba ɗaya a nan wajen sadaka wancan ba bai da yi ƙwarfin da kayan ko miji ake nufi shi a wajensa abin da ya faɗa kenan kullana sai muka ce a ya kula ayi ai yanda aya ta kwararo maganar yan film hoton wani ai ya kore wannan ita wanda kake magana a ce wai miji shine ubi da yi ƙwarfin da kayan ai ya kore domin ya aya cewa ta yi la'anar istisna domin togon da aka yi min ta zo ne fanis kuma fanis kuma farantun aka ce rabin abin da kuka farlanta ba ga nan wajen miji ake magana sai aka yi istisna'i kuma aka ce illa an yi abuna sai dai in su abu wanda matan sun yi riga sun yi rauni har bai da yi ƙwarfin da kanto ai yadda aka kwararo su yakin haya har ba zai kuma a ce an kuma komawa wajen miji ake magana ba inda an ce fanis kuma farantun kuma sai muka gaya muka ce a wannan sai yakin magana imam shafi ai ai ma magana da wannan ake magana ba ai sai yakin magana ta nuna cewa a a magana nan ba ana magana miji ake magana ba ana magana wancan ai lisfu alaikum ai ne rabin sa ya tabbata alaikum gare ku karhutuma ya zama dalle wajibi ne ku ba da rufi na'am illa li afu tayyibin bi nafsiha sai dai idan ba zaura ce ta yi rangwame ita akan kanta illa an yi abu na kenan wa abu za ta hijiri min waliya ita kuma ma'abociya ma'abociya hajaru ita ce budurwa kenan min waliya ita kuma abuwan daga rango daga waliyin ta ne shine zai fara mu abin da muka nuna masa kenan to kaga cikin wannan kalma ai an samu yin shiraki Allah ya kuna yau mu da bini ko da kai wanda mu ga abu bai da ƙoratin da gayan mu mun ce kaza su kuma sun ce kaza na'am yawa to shine abin da yake na'am hamisu ha to na biyar ɗinta kuma fasul murakkabi shine wanda fasul murakkabi shi na'am kafin mu zo kuma tarkibin mufassal fasalin kuma shi kuma fasalin murakabin wanda shine na biyar na'am
shi kuma a nan wajen maza na ziyarci na'am maza na ko masu ne ko na'am
ala imamatin wala na'am
masa Nasiyat. masu masu nasiyatan aka ce eh nasiyatan
to shi kenan an koma haka sai dai lamirin ya koma kan an ana magana manzo sallallahu alaihi wasallam maza nasiyatan manzo sallallahu alaihi wasallam ya shafi nasiyatan makwarkwadar kai ala amama ala imamatin al-sarawani na'am wala ya bayyana shi sa masuna da yakin din zai fi daɗi ko ala imamatin wala shafi shafa makwarkwada kai ala imamatin alkarawani wala ya bayyana na'am in ya zama kan haka zai iya zama magana za ta iya zama haka a gane ko na'am eh ko kuma ya zama masa na zai yakin din sai lamirin ya kuma a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ake magana sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya shafi makwarkwada kansa ala imamatin alkarawani wato manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa rawani da ya sa rawani kuma nan ana ganin kansa da ya zo wajen shafa kai sai ya hada da rawanin da wake suna da kan Kan inda ya sai ya hada kwana.
gaba ɗaya shafa na'am
to akan wannan Hmm.
su mu sai muka ce la ya jizi masu ala ahadihima shafa ba zai yi ba a bisa ɗayan su kawai faqad kaɗai lada asabina nan ga sahabbanmu bal bihima bar dai duk gaba ɗayan su Hmm.
inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya shafe su gaba ɗaya in za ka shafa sai dai ka shafe su gaba ɗaya na'am amma ba zai yi kawai ka zo da rawanin ka shafa mako kaɗan kan kawai ka bar shi baka shafa ba kuma ba zai yi ka zo ka shafa wajen rawanin kawai baka shafa kan ba dole sai dai ka haɗa su gaba ɗaya ka shafa kamar yadda aka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya bara ya ce na'am
gairuna na'am wani mu kuwa kamar kalhambali imamu hanbali ya hata milu za na'am yake ai wannan abin da aka faɗa aka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya shafa kan nasa kuma ya shafa ila yau rawani ai zai yi ihtimalin wannan fi wudu'in na'am a cikin alwala kwaya ɗaya ne a Au, manzo sallallahu alaihi wasallam ai.
ya haka kuma zai iya yi wa a cikin alwala guda biyu ne wato wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam ya shafi nasiyatan wata wata rana kuma ya- ya shafi kuma imamati imamatin na'am zai iya yi wa haka kaga an yi an ce alwala guda biyu ne kaga ashe kenan zaka iya shafar nasiyatin din kawai wani lokaci kenan in ka ga dama Na'am.
kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam an samu cewa ya shafi nasiyatin din kawai kuma zaka iya yi wa ka shafi rawanin domin an samu kuma a wata alwala kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya shafi rawanin na'am wannan zai iya ihtimalin haka duk gaba daya zai iya yi wa alwarin ya aka ce annabi ya shafa gaba zai iya mutum da zai iya yi wa ihtimalin kowanne kaga shi kenan zaka iya shafin kowanne ɗaya daga ciki kenan shi a wajen zai ma abin da ya faɗa kenan na'am
ju'il da aka sanya wannan na'am falaisa ma ne aktisari don na haka ne ku an samu wannan cewa abin zai iya ihtimalin a cikin allo guda biyu ne ashe bai hana shafar mani'a falaisa mani'a irin zanen na hana wani takaitawa wanmu ala ra'ayi ma ahadima bai ka shafi daya laisa bai zamo ba Mm.
a cewa an hana ka shafi guda daya in haka ne zaka iya shafin kowanne kenan tunda in haka ne an ce Allah guda biyu ne aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan a wata ya shafi nazi ya tahu kenan Mm.
wani wani lokacin kuma ya shafi imamu tahu tunda Na.
haka ne zai iya yiwa kowanne ga dama in ihtimalu hujara domin ihtimalin wannan abin zai iya yiwa haka Mm.
tunda an faɗa
jawabuna sai muka ce a Al-mugiratu. Mm.
ai amsa mu almugiratu shine shi Rawi.
mugira arrawi wanda mai ruwaito wannan hadisin da yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafu kansa da da nasi da hudun nan zakara an ya fi ambata wujudin an wahidin wahidin wahidin zaka istakara Na'am.
cewa wannan ya tabbata a cikin alwala ya ɗaya ne ba wai balantana kai magana ijma'i inda bai faɗa ya ce a cikin alwala ɗaya bane kawai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi nasi da hudun nan to sai ka iya yi ka iya cewa a'a ya hada wata kilar waya guda biyu ne can ya shafi rawanin sa ne can ya shafi kansa amma kuma ya zo ya hada a cikin alwala to wannan ya faɗa ya ce a cikin alwala kwaya ɗaya ne ya hada da kan nasa da nasa ya ta hudun ya hada ya shafa Na'am.
kuma me za ka ce a wannan kaga ba wannan cin hikima ne kenan Mm.
alhamdulillah alhamdulillah